الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a wannan yammaci mai albarka na alhamis sha uku ga watan rabi'un nisani hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam 1446 za mu ci gaba da karatu na alfiƙihu wato fiƙihu a kan mazhaba ta al'imamu malik rahimahullahu ta'ala a wannan littafi namu mai suna al-muqaddimatul izziya lil jama'atul azhariya wanda shine darasi na uku mun tsaya a shafi na shida muna nan cikin albabul awwal za mu tashi a shafi na bakwai a farkonsa malam yake cewa wa iza waqa'a fil ma'il qalili ka aniyatul wudu'i lil mutawaddi'i wa aniyatul ghusli lil mughtasili najasatun to sai ka dauko najasatun din na ita ce fa'ili ga fi'ilin waqa'a ai wa iza waqa'a najasatun shi ne fa'ili idan najasa ta auku filma'i a cikin ruwa alƙalili ‘yan kaɗan ka'aniyatul wudu'i to ina misalin ruwa ‘yan kaɗan sai ce kamar ƙwariya ta alwala ko kuma buta alwala ko kwanon alwala duka aniya yana iya ɗauka lil mutawaddi'i ga wanda yake nufin ya yi alwala ko kuma wa aniyatul gusuli misali na biyu ko kuma kamar kwano ko ƙwarya ta wanka lilmugutasili ga wanda yake nufin yayi wanka abin nufi ka ɗebi ruwa za ka yi alwala ko za ka yi wankan janaba e to dama da ruwan alwala da na wanka duka abin da sunna ba a ɗiban ruwa da ya ba a cika botiki a cewa don za a yi wankan ibada ba a cika buta haka don za a yi alwala an gane abinda yake sunna shine karanta ruwan haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi tunda dama shi wankan ba asali an ce ka yi shi ne don ka kawar da kazanta abin nan dauda ba ta zahiri asali an ce ka yi wankan ne don ka kawar da najasa ce ta baɗi ne ba garinta ake ba to abu ne na ibada haka ita ma alwala in ka yi dauɗa da yawa to sai ka je ka fara wanke jikin sannan daga baya ka je ka yi arwala amma karka ce lokacin da kake arwala kuma lokacin kake son kuma ka wanke jikinka ka fito tsatsab to wannan kaga zai bayu sai ka ɓata ruwa da yawa wanda in ka koma cikin risala za ka ji ya ce to wannan bid'a ne da kuma ɓanna da ƙari cikin addini to ka ɗebo ruwan za ka yi alwala sai najasa ta faɗa kamin ka yi ko wanka amma walam tugayyiruhu ita najasan nan ta canza ruwan ba amma kuma sun shiga ta shiga ita najasa ɗin to me hukunci amfani da wannan ruwa to an samu saɓani sai ce fa innahu yasihu tatahiru bihi to bisa fahimtar mu yana inganta a yi tsalki da ruwan tun da dama najasar ba ta canza su ba eh an gane? lakin yi kurahu sai dai an kyamaci amfani da su iza wuji da gairuhu in an samu waninsu wani ruwan wanda su babu najasar da take ciki ko da ya kaɗan ne ce ba ta shiga ba kaga in babu kenan babu karhanci in babu wani ruwan in su kaɗai ne gare ka babu wasu tonan babu karhancin to ita wannan magana da ya kawo akwai saɓani za mu ga in ka koma cikin risala za ka ga saɓani wannan magana saboda shi malam mai risala da ya kawo wannan magana sai ce to su ma ruwan sun zama najasa ko da najasa ba ta canza ruwan ba to wannan yana da alaƙa da saɓanin da aka samu ga almajiran su al'imamu malik ita wannan fahimta ta su malam mai risala fahimta ce ta abdurrahman ibn al-qasim ya daga cikin almajiran al'imamu malik shi fahimta sake ne komi kankantar ruwa komi kankantar najasa inda ta shiga ciki inda ruwan yan kaɗan ne ba yawa gare su ba to ko da najasa ba ta canza su ba to ruwan sun koma najasa a fahimta shi ba a ruwan da su na batar an gane amma sauran almajiran musamman almadaniyu na gaba ɗaya sa limamu malik yana da ɗalibai dukkansu su 'yan madina ne ana kiransu da almadaniyun to su kuma gaba ɗaya abinda suka ruwaita ruwan na nan lafiya lau eh suna nan lafiya lau eh to kaji dalili sau da haka sunan sun dogara ne kuma in ka koma manya-manyan littattafai za ka ga haka za ka yi ta gani eh za ka yi ta ganin saɓani to amma dai wannan wannan ita tafi ƙarfi saboda ƙa'idar da suka bayar dukkansu cewa duk ruwan da launinsu ko ɗanɗanansu ko warinsu bai canza ba ya zama ruwa mutulaki kaga ƙa'ida suka bayar to inda an samu wannan ƙa'ida to shi kenan babu dalilin da zai sa a yi hukunci cewa ruwa sun zama da jasa an gane ko? sau da haka fahimtar malam mai risala an ba ta da ƙarfi ba aiki da ita to shine malam ya ce iza wuji da gairuhu walma'ul musta'amalu haka ruwa waɗanda aka yi amfani da su filwudu'i wal gusuli wajen alwala ko wankan janaba alma'ul musta'amalu musamman wuraren da ake tsadar ruwa to za ka ga in mutum zai yi arwallah akan tara masa kwano ko ƙwarya a ƙasa sai ya wanke gabansa a ciki an gane saboda ana talaucin ruwa eh ana talaucin ruwa babu yalwar ruwan da za a ce kowa ya je ya yi alwallah a karan kansa to waɗannan ruwan da ya wanke gabansa ya kammala arwallah to su ake kira da alma'ul musta'mal haka ba wajen wanka ana yin haka eh can wura can zamanin da musamman zaka ga irin wayannan kasashe to ruwa suna da nisa sosai ko da rijiya ce za a tona to mutum zai wankan janaba sai je ya wanke gabansa amma ya tara ruwan ko a baho ko a wani ƙwarya da sauransu shi ma wani ya ɗau ruwan ya je ya yi wanka shi ma wani ya ɗauka ya je ya yi to wannan ruwa shi ake kira da almusa'amal an gane? to me hukuncinsu amma abin da ya shafi wanka na janaba da kuma alwala su biyun nan sai ce tsahurin to waɗannan masu masu tsalki ne an bayyanta ko? masu tsalki ne yi kurahu ta tsahiru bihi amma an karhanta a yi tsalkin da su ma'awuju da gairi tare da in akwai wasu su waɗanda ba musa'amal ba ya akwai waɗanda ba musa'amal ba yanzu aka ɗebo su daga rijiya ko teku e to ka yi amfani da musa'amal ɗin nan makaruhi to malamai sun yi saɓani me yasa an ka karhanta su wasu suka ce dalili saboda ai an wanke zunubi da su saboda cikin fa'idar shar'anta alwala don a wanke ma zunuban da ka ɗauko da fuskarka da hannayenka da ƙafafunka to in ka yi alwala ka wanke zunuban to sai suka ce su ruwan nan da ka wanke gabanka da su gaga ai bai yi kyau ba a ce ka yi alwala da ruwan zunubi to dalilin karahiyar ke wasu kuma suka ce a saboda ƙarfin ruwan yanzu ya rage ba daidai suke da waɗanda aka ɗebo daga rijiya ba ko daidai suke to haka dai suka yi ta kawo al'ilal saboda kaza saboda kaza saboda kaza an gane to wannan dalilin da yasa aka ce makaruhi ne ke ta ji dalili Su- shi fa a fiƙihu duk abin da kaga sun faɗa suna da dalili sai dai wani zubin ya zamo karɓaɓɓe wani zubin ba lalle ne ya zamo karɓaɓɓe ba wani zubin ya zamo nassi ne wani zubin ya zamo fahimta su ce kamar wannan matsalar fahimta su ce kawai ba wai nassi na sun ka dogara gare shi ba kawai hankali ne da tunani da istihadi na malamai an gane yawwa kana da damar ka ce kai wurin kama ba kama yadda da makaruhi ba ne tunda babu wani nassi da ya tsayo a kan karhancinsu sannan waccan ka'ida da suka ba mu farko kuma ba ta roshe ba shi kenan ni ba yadda makaruhi ba ne saboda haka a wuri na ma'un ne mutulakun an fahimta ko? to shi ne to saboda haka da su musta'amal din nan da waɗancan da aka ce ma'un dai kalilun najasatun kalila ta shiga cikinsu eh to duka babu wani dalili na karhancin kawai fahimta ce an gani eh shi yasa wasu malamai ba su tahi akan haka ba cewa ko akwai wasu ruwan za ka iya amfani da su ko ba laifi yake dama makaruhi baya da zunubi amma barin shi akwai lada makaruhi kenan in kai ba za a rubuta ma zunubi amma in ka bar shi kuma kana da lada kaga barin ya hike eh barin ya fi eh to shine to sai ce wa fil musta'mali yukrahu tatahiru bihi ba wujudi gairihi wa fil musta'mali fi gairihi to ina hukuncin su kuma ruwan da aka yi amfani da su a wani alwala da wankan janaba tun da biyu ya ambata to sai aka samu wasu ruwa su kuma ba wankan janaba an kai da su ba ba alwala an kai da su ba amma dai kuma an wanke gabai da su an tara su to su kuma ya nasu hukuncin to shine zai faɗa sai ce kal musta'mali kamar misali ruwan da aka yi amfani da shi fit tabarrudi wajen a sanyaya jiki kila zafi yayi ma yawa sai kai yi wanka don ka ji sanyi shi ake kira da tabarrut to sai ka tara wannan ruwan gaban kaga wannan wanka ne amma ba na janaba ba wa gusulul jumu'a da wankan janaba eh jumu'a afwan da wankan jumu'a eh shi ma kaga ba wankan janaba bane kuma a wurin eh, su malikiya wankan juma'a ba dole bane musahabi ba dole na ka yi wanka in za kana masallacin jima'a ba a wurinsu to shi yasa ya kawo shi ana amma kaga wankan jana ba dole ne a gane yawwa sannan kuma illar da ta sa aka ce ka yi wankan jana ba babu ta a wankan jima'a an fahimci wannan to shi yasa wankan janaba ya bambanta da wankan janaba eh to shi yasa a wurinsu in ka waye gari ran juma'a da janaba to in kai wankan janaba shi ke ba sai kayi na juma'a ba eh na janaban ya wakilci wancan tun da dama na janaban shi ne babba Eh, amma sauran mazahib da suka ce wajibi ne to kowane sai kayi in kai na janaba sannan ka sake kuma yin na juma'a Eh, kuma wannan ya fi zama daidai Eh, saboda hadisai da suka zo suka nuna cewa wankan jama'a wajibi ne da suna da karfin gaske kuma sun tabbata amma dai su malikiya ba su fahimci sun ce su a wurinsu ba su fahimci hadisan suna nuni akan wajabci ba ne a'a ko ba ko niyyar janaba kai shikenan ya isan ma in kuma ka haɗe niyya kuma shi ke amma in ka zo sai ka yi na janaba amma niyya sai ta zama biyu kuma ko ba ka yi ba laifi saboda wannan dama musahabi ne to dama kuma ƙa'ida ta ce idan wajibi ya haɗu da musahabi to wajibin yakan narke eh, musahabin yakan narke cikin wajibi ƙa'ida ce wannan amma wajibi bai narke wajibi an gane? musahabi bai narke musahabi saboda haka wurin waɗanda suka ce wankan jama'a dole ne to wanka biyu za ka yi na fatar an gane kowane za ka yi mai daban-daban a ba to ai farilla biyu ce ko salloli da an ka ce ka haɗe ai kaga sai ka sallami ba ce an kai ka yi su da niyya guda ba to shi ma kaga sai ka yi wankan janabanka sai ka abin nan in kuma kaga dama ka fara yin na juma'an sannan daga baya ka yi na janaba da ya yi to kuma wannan ya fi kyau shi yasa shekul albani in ka samu tamamin minna yarin jayar da wannan ra'ayin cewa wankan jama'a wajibi ne saboda hadisai inda mun kai babin jama'a za mu yi bayani a kai sai ce ƙaulani to shi wankan janaba abinda wankan da ba na janaba ba alwala ba to ruwan da yake musa'amal ne daga wannan abin akwai maganganu guda biyu magana ta farko bil karahati wa adamiha wasu ce eh makaruhi ne su ma an gane wa adamiha wasu suka ce a babu ma karhancin babu babu karhancin kenan su zaka yi amfani da su lafiya lau eh kuma rashin karhancin shine daidai don babu dalilin karhancin babu to kaga sai a koma zuwa ga al'asu cewa dai ruwan lafiya lau yake daidai yake da wanda aka ɗebo daga cikin rijiya to amu yanzu kaga ba mu da wannan talaucin na ruwa kaga allah ya kaga akwai yalwar ruwa shi yasa ma muke banna wajen alwaladin a gani amma a da kaga irin leda fiya wuta guda sai a samu mutum goma su yi alwala da ita ko sama ga haka ma eh faslun mala ya ce faslun kullu hayyin fahuwa tsahirun to wannan fasali zai yi bayani kan abubuwan da yake suna da zati sannan ko masu tsalki ne ba na jasa ba ne tun da can ya yi maka bayani idan wani abu ya shiga cikin ruwa ko najasa ko tsahiri to shi ne zai ma bayanin wasu daga ciki sai baka ka'ida ya ce kullu hayyin duk abin da yake mai rai a gaba ya ma'isu sina'i ba in dai yana da rai wannan abin fahuwa tsahiru to mai tsarki ne ba najasa ba ne don ya taɓi jikinka ba a cewa sai ka wanki don ya taɓa sutura ka ba a cewa yawwa don ya shiga cikin ruwa kuma ba a cewa ruwan sun zama najasa da shi ne amfani wannan ƙa'ida in dai wannan abin yana da rai dabba ne mutum ne ko mine ne tsuntsu ne kullu shay'in duka kare in dai ba ya mutu ba tsahiri ne shi ma alade haka eh so da haka nan sun taba suturarka ko jikinka ba a cewa to sai kaje ka wanki an gane? yau za mu zo ma miyansu ma ba najasa ba ne bale jikinsu to shi yasa ya ce maka adamiyan au gairahu wannan rayayyen dan adam ne ko wani dan adam a wani dan adam komai ya shiga inda yana da rai to shi kenan shigansa cikin ruwa bai mai da ruwa na jasa ba taɓa suturan mai sallah bai sa a wanki ko jiki ko inda za ka yi sallah sai ce wa ka zalika araƙuhu haka zufansa shi ma ba na jasa ba ne inda yana da rai don halittar da yake tana da rai sai ta yi zuha to wannan zuhan nata ba na jasa ba ne sun ce dalilin haka wata rana an ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya hau doki kuma dokin ba a sa masa sirdi ba kuma da annabi ya sauka aka ga yayi sallah bai je ya wanke waɗannan tuwahin ba to sai suka fahimci kenan duk abin da yake da rai to zuwan saba na jasa bane saboda haka duk wata dabba ko wata halitta ko menene zubanta ba na jasa bane ko da kare ne ko da alade ne ko da me in dai da ransa na ba ta ran gane eh to in ka hau jaki kai zuwa ba a cewa sai ka je ka wanki ko kare ya ɗauki gumi da zufa haka ya zo ya goga ma ga sutura ba a cewa sai ka wanki ka je ka yi sallaka kawai walu abuhu haka miyansa duk abin da yake mai rai miyau ne ba najasa ba ne an gane yawwa saboda haka hatta wancan hadisi da ya zo cewa in kare yalla shi kwano a wanke ai wankin ba na tsafta ba ne da yin na tsafta dai ba a cewa a yi bakwai wanki ne na ibada wasu malamai sun yi ta maganganu wasu ce dalili saboda wai amiyan nasa akwai wani virus eh to in ya haɗu da abinci ka ci abinci za ka samu cututtuka da yawa wasu kuma suka ce a kawai dai an yi haka ne saboda a musulunci kare bai da wata kima eh bai da kima musulunci bai ba kare wata kima ba mai ƙarfi za a ga hatta inda aka halatta kai amfani da shi in babin lalura ne sai inda aka samu lalura ko bukata mai tsanani to nan ne aka ce ma ka zauna da kare to kana da dabbobi a gidan eh dabba ne amma waka cin shi yawwa kila kana da shanu kana da awaki kana da tumaki kana da raƙumma mai dare kaga dole ka je ka kwanta ka yi bacci ko ba haka ba to kar a zo a sace shi yasa aka ce sai ka nemi kare don yayi maka gadi shi da hikima hmm? eh shari'a ta yadda kare na? a shi kenan to shi hadisi bai zo ba gadin barayi addu'a za ka yi addu'a za ka yi addu'a an ka ce ka yi in za ka rufe gida ka yi bismillah to ko shaidan bai bude wannan kofa to yana ronka da kare bismillah ba ta kare ba ka bata maka ka lokaci haka ya zo a hadisi in dai ka yi bismillah ka rufe kofa to ko shaidan in ya zo sai dai ya barta sai dai ya gaba an gani? to wannan kenan sau da haka shi hadisi dabbobi ya ambata bai kawo maganar wai ka kawo kare kai don ya yi gadin ka ba ko ya gade maka wasu abubuwa saboda dukiya ita dabba ba ka da inda za ka sata musamman can irin masu dabbobi na abin nan yin gadaji na aiki amma kuɗi akwai wurin ajiyar su abinci akwai wurin ajiyar shi can inda za ka aje sai shari'a ta ce ga abin da za ka yi don wannan abin ya zamo tsari to kana ganin wannan abin bai aiki shi yasa kake bukatar kare eh so wannan ke ne ko wasu zagaji suna cewa ya halatta amma dai ba su da dalili suna kokarin wai su yi kiyasin waɗancan ne kuma in ka kalle ne yin kiyasin da surarsa suka yi kiyasi ne ma alfarik akwai bambanci saboda dabbobin baka da inda zaka ɓoye su ta yadda mugu ba zai gansu ba saɓanin abinci saɓanin kuɗi da sauran abubuwa su akwai inda zaka ɓoye su yanzu kaga in kana da misali maraka ɗari kaga dole sai dai ka aje su bakin garka ba za ka sa cikin gida ba amma dubu ɗari ha ko miliyan ɗari ko buhu ɗari da abinci eh to shi ne a yi saboda haka inda gidanka ba daji yake ba kila ba ka da yalwar da za ka abin nan to me kake da bukatar kare kuma eh eh eh eh eh mm mm addu'a abbai in dai zai hita ya rohe gida to shi akwai addu'o'i da ake in za a barin gida bayan su ko kuma yana yi amma dai zuciya ta yi yawwa bata bata yi bilibin yadda ya kamata to yi wannan ko kai addu'a ba ha ganin komi gani eh to akwai matsala eh in mutum ya rika dai ya rika amma dai ya san bai da wani nasi eh alayi ne tunda kaga shi kare rage lada yake tunda annabi ya ce in ka aje shi ba da waɗancan dalilai ba to kullum sai ka yi hasarar ladan da ta kai kiraɗi kuma ana kimanta shi da dutsen uhudu wannan ke eh ka gani ta gani to to wannan ke da eh na'am eh
misali a ce gidan haya ne na'am kai ko da ka zo ka asko karen nan cikin gidan eh amma kuma akan idan ya dan saba da kai kuma lokacin idan kana ganin kamar yana jin yunwa haka kan dan yi mishi gudunmawa da abinci haka ga kana bashi babu laifi amma dai ba tun da kai ba ka kaje shi to kaga ba naka bane eh lalura ce ta kawo ka zama ga wurin shikenan haka da matsala in ma dai mutum zai rike to kaga zai yi takalili ne kan fata wasu masu cewa ana rikewa amma dai ba dan akwai wani dalili ko nassi ba a ga mutum ya je zai iya riƙewa to sai ya abin nan sai ya riƙe amma dai akwai haɗari kuma kaga mala'ikar rahama ba ta shiga Mm, kaga matsala ta biyu ke na'am malam eh gaskiya ne Mm, eh lahiya lau sallar shi Mm. miyan alade da na kare duk ba na jasa ba ne so da haka don sun shafi suturan mai sallah ko jikin shi ba sai ya wanke ba in ma dai ya wanke sai dan tsafta kaga in gaye ne zai iya wankewa amma ba wai don miyan na jasa ba ne eh na'am eh ko menene in dai akwai abinci ciki ko abin sha an gane ya saka baki a ciki to za a tudda abin gaba daya sannan sai a yi wannan wankin guda bakwai Eh, ya zo a wasu ruwayoyi duk da su malikiya ba su yi amfani da su ba cewa a sa ƙasa da wanki na farko Eh, to su malikiya sun ce ba sai an sa ƙasa ba saboda hadisin akwai wani lafazin ya ce a farko wani lafazin a ƙarshe wani lafazin ya ce ɗaya daga cikin bakwan to sai suka ce wanne za a ɗauka saboda haka su dai sun dai haƙura da hadisin gaba Eh, kawai dai a- a wanke tun da dama dama wankin ba na najasa ba ne suka ce a dai eh eh to amma dai abinda malamai suka fi rinjayarwa a wanki na farko ne za a sa ƙasan eh ka sa ƙasan a wanki na farko sai ka yi guda shida ba tare da ƙasa ba eh wanda malamai suka tabbatar kenan kuma shi ya fi Allah ya sa mu gani to ga lokaci yayi nam eh ruwan ruwan tafki ruwan tafki eh ba komai ai duk za a zo gauga ɗaya ta kai za a zo kan kashin dabbobi ba matsala yi wa mu khatuhu ko da majinarsa majina ma ba najasa ba ce wa dam'uhu da hawayensa duk abin da yake mai rai wa baiduhu da ƙwansa idan dab- tsuntsu ne yana ƙwai to shi ma babu wani kwai da za a ce ai najasa ne eh amma sai ya ce ghairal maziri banda kwai wanda yake ya lalace ai alfasid shine almazir kwai wanda yake ya lalace ya isfiya to wannan ya koma najasa bizali ana rubuta almazir din nan da zalun ba almadiri ba almu'jama mai digo wa huwa almutaghayyiru shine kwanda yake ya canza daga halin halinsa na farko siffarsa ta farko almuntinu kuma yana wari to a wannan lokaci ya zama najasa amma in lahiya lau yake watakila sabo ne to dan ya fashe ya zuba ga sutura ba a cewa sai an wanke an gane ko haka in ma ya shiga ruwa in dai ba ya canza ruwan ba shi ma ba a cewa ruwa sun zama najasa ko ba za a yi amfani da su ba walabnul adami haka nonon dan adam fi hali hayatihi amma fa lokacin da yake da rai tahirun to mai tsalki ne walabnu mubahil akli haka da nonon dabbar da anka halatta a ci tahirun mai tsalki ne kalbakari kamar shanu wal ganami da tumaki da awaki duk sun shiga wal ibili da raƙumma to wannan nonon su gaba ɗai tahir ne da ya zuba ga sutura ko ga jiki inda za a yi sallah ba a ci sai an wanke tunda dama ana sha waka zalika bauluhu haka fitsarinsa waraji uhu da kashinsa in dai dabba ana cinta a gane to kashinta da fitsarinta ba na jasa ba ne an fahimta yauwa don sun shiga cikin ruwa to shi kenan lafiya launi sai dai in siffofin nan na ruwa ɗaya daga ciki ya canza malam ya tagazzabe na jisin an gane? to ita wannan da aka ce da aka yi magana akan fitsari da kashi matukar ba ta cin abinci da najasa ba ta ci abinci da najasa ba kamin ta yi kashi an gane? ko kamin ta yi fitsarin to fitsarinta ba najasa ba ne na ana maganar fitsari da kashi suna yawowa kaidi da malam ya tagazzabe na jisin saboda haka idan kana da wato maraka misali an gane ta yi kashi to wannan kashin ba najasa ba ne amma in ta ci najasa ta ci wani abu najasa ne sannan daga baya sai ta yi kashin ko ta yi fitsarin to yanzu kashin shi ya zama najasa fitsarin ya zama najasa ta gama auni kenan abin da ta ci an gane yawwa amma ko in ta ci najasa da namanta da nononta da abubuwan da aka faɗa a baya su suna nan masu tsalkinsu saboda wannan najasar dama narkewa take yayi ba ta zama saɓanin kashi ko in aka ci abu to kaga zai sade ne da da abin to wannan shine lokaci yayi ko? to saboda haka a takaice duk wata dabba da ya halatta a yanka a ci namanta to kashinta da fitsarinta ba najasa ba ne don suna kashi a cikin ruwa ba laifi ka sha wannan kuma an kafa hujja da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama na makiyaya da suka zo a madina ana kiransu da uyaina ko ukul a wasu kabila ce to suka zo madina a saboda ba su saba da yanayin madina ba sai suka kamu da rashin lafiya na ciki cikinsu ya kama ciwo suna gudanawa da sauransu sai annabi ya ce a fita da su can inda da bakin wajen madina inda ake tara dabbobi na zakka cewa a je da su can a dinga ba su fitsarin wannan dabbobin wannan raƙumma da abin nan da kashin suna hada da fitsari da nono afwan fitsari da nono suna hada suna sha insha Allah za su samu sauki kuma haka aka yi aka zo aka dinga ba su shi mai kula da dabbobin sun yi fitsari sai a tara sai a tatsa nono sai a hada da fitsarin sai a ba su sha kuma cikin kankanin lokaci sai suka warke da suka warke suka kashe mai kiyon suka gargada dabbobin suka tafi da su ƙarshe annabi ya tura aka je aka kamo su a- aka zo dai aka hukunta su aka tsire su da sauransu to wannan yana cikin dalilin malamai na cewa kenan a a nan kaga gashi an dinga ba su fitsarin raƙumma an gane haɗi da nono to kaga kenan fitsarin ba najasa ba ne Eh, to shi yasa sai suka yi kiyasin da duk wani abu da ake iya ci to fitsarinsa ba najasa ba ne Eh, to shi yasa inda cikin ka ya samu matsala ka samu nonon raƙumi da fitsari sai ka haɗa ya ka sha shi ke za ka samu lafiya ciwon ciki ko gudanawa da sauransu ko kukan ciki da makamantansu Eh, magani ne daga annabi kuma kaga an jaraba an gani Eh, kasan suna so a ce an jaraba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته